بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه مم.
وذكر الاستنجاء والاست- والاستجمار babu sifatil wudu wannan babi yana bayani dangane da abin da ya shafi siffal alwalla wato zai maka bayani dangane da yanda ake yin alwalla wanda take cikakkiya wanda ba kojila-kojila ba wa masnunihi da kuma bayani dangane da abin da ya shafi abubuwan da aka sunanta aikata su a cikin alwala dukkan abubuwan da yake sunna ne a cikin alwala wanda idan mutum ya manta bai zo da shi ba baya kawo mai cikas kin lalacewar alwala ko da ya yi ibada ya yi nafila ko ya yi farilla da wannan sallah ɗin to ba za a ce da shi sai ya sake ta ba wa mafrudihi da kuma bayanin abubuwan da suke farilla ne abubuwan da aka fardanta aikata su a cikin alwala irin kama daga wankewa fuska shafar kai wankewa hannaye da ƙafafu insha Allahu malam zai yi maka bayani dalla-dalla a cikin wannan babi din wa zikir listin ja'i wa listijmar sannan kuma da bayani akan abin da ya shafi alistinja wato yin amfani da ruwa wajen gusar da najasa wajen gusar da bawali da mutum ya yi ya yi amfani da ruwa ya tsarkake wannan gurin da bawali ya fito idan ya yi bayan gari ya yi amfani da ruwa ya tsarkake wannan kafar da bayan gari ya fito to wannan shine ake ce da shi alistinja'u yin amfani da ruwa wajen tsabtace azzakari ko tsabtace addubura walistijimari wato da kuma bayanin abin da ya shafi wato yanda ake yin istijimari istijimari shi kuma shine tsabtacewa gurin da mutum ya yi bawali da waɗansu tsakwaikwai ko waɗansu hogunaye da makamantansu daga cikin abubuwan da ba su da kima ba su da daraja an gane ko to wannan babi zai tattauna ne akan waɗannan abubuwan gabaki ɗaya amma za mu ga cewa a matashiyar maganar wato a baban abin da ya rubuta ya ce wa masnunihi wa furuduhi wanda kuma mun san cewa farilla ita ce gaba da me da sunna to menene dalilin da ya sa malam ya kawo bayani akan abubuwan da aka sunnanta aikata su da kuma abubuwan da aka fardanta aikata su bai ce ba mafrudihi wa masnunihi to shine malamai waɗanda suka ba da amsa suka ce saboda a alwala sunna ita ake fara yi wankewa hannaye na farko zuwa maɓanɓarar hannaye wannan sunna ne to saboda sunnar ita ake fara yi shi yasa ya ce wa musnunihi sannan kuma wa furuduhi sannan kuma saboda sai kayi sunnar zaka tar da farillar shi yasa al-ikhtilafin bainal ulama'i shin kurkurar baki farilla ce ko sunna ce hakanan shin shaƙa ruwa farilla ne ko sunna ne wannan malamai sun yi saɓani a kai amma wajen wankewa hannaye sau uku a bidayatul wudu'i wannan ba shakka ba farilla ba ne an gane ko to shine dalilin da yasa kuma malam dalilin da yasa zai yi bayani akan abubuwan da ya shafi yadda ake alwala da kuma bayani akan sunnoninta da abubuwan da aka fardanta aikata su duba da cewa malamai sun yi saɓani game da ingancin ibadar mutumin da ya yi alwala cikakkiya amma kuma aka tambaye shi menene furlan alwallan nan menene sunnoninta ya ware ya ce bai iya ba bai san su ba to waɗansu daga cikin malamai suna ganin alwallar shi ɓatacciya ce kamar yadda wato sallar shi take ɓatacciya in ya zamanto bai san farillai bai san sunnoni bai san nafilfili ba mustahabbai ba an gane ko to shine dalilin da yasa zai ambaci wa musnunihi wa mafrudihi na'am وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه malam yace alistinja'u wato kama ruwa yin tsarki laisa mimma yajibu an yusala bihi alwudu'u wato baya daga cikin abin da yake zamantowa wajibi ne a sadar da alwala da shi baya daga cikin abin da dole idan za ka yi alwala a ce sai ka tafi ka shiga ban ɗaki ka kama ruwa ka dawo an gane ko alistin ja'u wato balhuwa ibadatun mustaqillatun ta tafarradu bi ahkamiha aw tanfaridu bi ahkamiha wato ibada ce wanda take mai cin gashin kanta wato tana da alaka da abin da ya shafi lokacin da kake bukata ka shiga ban ɗaki ko ka je ka kama ruwa amma ba ta da alaka ba ta da wata wato alaka wanda take ta wannan tsakankaninta da alwala ba wajibi ba ne duk wanda zai yi alwala ka ce sai ya tafi ya kama ruwa la fi sunanil wudu'i wa la fi fara'idihi baya daga cikin sunnoni na alwala an gane ku a kama ruwa baya daga cikin sunnoni na alwala wala fi fara'idihi kuma baya daga cikin farillai na alwala duk wata ibada da mutum zai yi abin da ya shafi tsarki wato shine ibada ce wanda take mai zaman kanta mai cin gashin kanta idan kana bukace da shigalban ɗaki da zuwa kama ruwa lokacin da sallah ta yi ba laifi za ka iya zuwa ka kama amma ba za ka haɗa wannan kama ruwan naka ba da cewa yana daga cikin mustahabbai na alwala ba za ka alakanta shi da cewa yana daga cikin sunnoni na alwala ta yadda idan mutum ya yi alwala kaɗai wato bai je ya kama ruwa ba ya zamanto abin zargi akan cewa ko ya bar sunna ko ya bar mustahabi a in kana buƙatar ka kama ruwa ka kama in baka buƙatar ka kama ruwa ba sai ka kama ba za ka yi alwallar ka haka nan a malamai da dama sun yi bayani a wannan bangaren an gane ko a al'imam as-sayyid kamal abu malik wato cikin littafinsa sahihu fiqh sunna Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya ce baya daga cikin abin da yake wajibi ne a sadar da alwala da shi tsarki kenan ya ce kuma ba a ci wani daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato bai ciro ba bai rawaito daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu cewa duk alwala idan mutum zai yi ta sai ya shiga ban ɗaki ya kama ruwa sannan zai alwalan nan an gane ko na'am
وهو من باب إيجاب زوال النجاسة, النجاسة به أو بالاستجمار لئن- لئن لا يصلي لئلا.
لئل- لئلا يصلي بها في جسده نعم.
يجزئ فعله بغير نية shi kenan malam ya ce wa huwa min babi ijabi zawalin najasa wa huwa wato shi abin da ya shafi kama ruwa istinja'i kenan ko istijmari min babi ijabi zawalin najasati bihi yana daga hanya ce ta neman kawar da najasa bihi da wannan kama ruwan da za a yi ko da wannan tsarki na hoge da za a yi a nan babi kamar yadda a sheikh allama zarruq a sheikh allama zarruq wato ya tabbatar a cikin littafinsa sharhin risala ya ce babi a nan ma'anarta ɗari'i sannan kuma ijabi ma'anar shi talab an gane ko ma'ana wa huwa min ɗariƙi ɗalabi zawalin najasati bihi wato yana daga hanya ne shi tsarki tsarki shi hanya ne wanda ake neman kawar da najasa da shi wato da shi ne idan mutum ya yi bayan gari zai kawar da najasar da ta ratayu mushi a addubarar shi da shi ne idan mutum ya yi bawali zai iya kawar da najasar da take da da ta alakantu da ta liƙi da ta liƙu da jikin azzakarin shi an gane ko to shi ne ce huwa min babi iza ijabi zawalin najasati bihi na'am au bilistijmari ko kuma da yin tsarkin nahogi alistijmari shine istikhdamul ahjar inda dahara wato mutum ya yi amfani da waɗansu tsakwaikwai guda uku ko guda biyar a lokacin da wato zai kyatse bayan gari in ba ruwa ko lokacin da wato zai goge bawali da ya gama in ya zamanto babu ruwa wannan shi ne ake ce da shi alistijimar yin amfani da hoge guda uku ko sama da uku kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarci sahabbai da su li'alla yusalliya biha fi jasadihi wato saboda mai sallah kadda ya yi sallah yana ɗauke da wannan najasa ɗin fi jasadihi a cikin jikinsa na'am wa yujzi'u fi'luhu bi ghairi niyyatin sannan kuma yin tsarki mutum ya shiga banɗaki ya kama ruwa ba tare da yayi niyyar kama ruwa ba wannan yana isuwa malamai suka ce dukkan abin da ya shafi abin da ake cewa albaturuk ne daga cikin ibada almaturuku daga cikin ibada ba a buƙatar kai niyya wajen yin shi ba dole bane yin niyya la yushtaratu niyyatu fil matruki wato ba sharɗanta ba niyya cikin dukkan abubuwan da ake ce da su maturukai ne duk abin da maturuki ne shi a ibada an gane ko ba a sharɗanta niyya ba a cikinsa yana abin da ya shafi yanzu sata haramu ce ko ba haramu ba ce to yanzu ka daina sata ba a sharɗanta ba dole sai kayan niyyar na daina sata dama ba satar ba kake yi kwace ba za ka yi niyyar kawai ka daina kwace ba kawai in baka kwace shikenan ba za ce ba a niyya ce ne kawai na daina an gane ko irin abin da ya shafi su shaye-shaye da makamantansu an gane ko amma inda a ce mutumin yana cikin saɓan ne kuma ya ce zai tuba to wannan shi ne ake cewa sai niyya to amma abin da dama kai baka da alaka da shi an gane ko irin abin da ya shafi tsarki da aka je kai menene illar da ta sa aka ce ka yi tsarki saboda kadda ka yi sallah kana da kwai wani kaso na wannan najasa ɗin a jikinka shine yasa to yanzu abin da ake so shine ka bar wannan najasa ɗin wato ka fitar da ita daga jikinka ta shafa maka lafiya ko to suka ce ba wajibi ba ne sai ka yi niyya a lokacin to amma akwai bambanci ha a kankanin shi wanda ya niyya da wanda bai niyya ba idan ka yi niyya za ka samu ladan niyya amma idan ba ka yi niyya ba tsarkinka ya yi ba za a ce ba ka yi niyyar yin tsarkin ko ba kai ya ce bai ba ka ce a kai ka lalata shiga ka sake wani an gane ko wa kadhalika ghasalu thawbi kullihi malam yace wa kadhalika hakanan hukumcin yake kamar yanda hukumcin kawar da najasa yake to hakanan hukumcin ghaslu thawbi najisi ghaslu thawbin najisi wankewa tufafi wanda yake mai najasa tufafin da yake da najasa ba wajibi ba ne in mutum zai wanke tufafin shi wanda najasa ta zubo mishi a ce sai ya yi niyyar ɗokewa najasa daga wannan jikin tufafin wannan da najasa ta zubo mishi an gane ko ba wajibi ba ne kawai in ya zo ya dirmiya su a cikin ruwa da masu kyaukin da marasa kyaukin da masu najasa da wanda ba su da najasa duka ya wanke suka fita kakal shi kenan an kare ba sai ya ɗauki ba wannan ya ce wannan ita ce mai najasa na hayi niyyar zan hudda najasa da wani ya je ya ce wannan me kake ce ce eh niyya ce ne wannan najasa ce ta taba wannan kaya a ce to ai niyya ba a yin ta a baki ce kai abin ne a rikice na'am وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول.
نعم ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدد أو غيره أو بيده Malam ya ce, To, wasifatu listin ja'i, wato siffar yanda ake kama ruwa, siffar shi wanda take cikakkiya shi ne an yabda'a, wato wanda zai kama ruwan ya fara ba'ada ghasli yadihi bayan ya wanke hannun shi na hagun, kafin ya haɗa ta da gurin da yake da dattin. to an yabda'a sai ya fara fayaghsila makhrajal bauli a farko sai ya wanke gurin da bawali yake fitowa sai ya wanke azzakarin shi ya gyara shi bayan ya wanke azzakarin shi thumma yamsaha ma fil makhraj min al'aza sannan kuma sai ya kyatse abin da yake cikin mafitar wato bayan gari sai ya kyatse shi min al'aza na ƙazantar nan sai ya kyatse shi bi madarin da hoge au ghairihi ko da kara ko da hacci au biyadihi ko kuma ya goge shi da hannunsa an gane ko a nan wajen taƙadimu ghasli makharajil bauli qabla ghasli makharajil ga'id wato in ya zamanto mutum lafiyayye ne amma in ya zamanto mutumin da yana cikin wankewa azzakarin shi to idan ya wanke shi in ya ce zai taba addubarar shi to yana taba addubarar tashi wannan bawul yana iya taɗasowa daga azzakarin shi to yanzu wannan abin da aka fa so a wajen shine jinkirta wankewa azzakarin nashi sai bayan ya gama wanke addubarar tashi saboda babu wato fa'ida cikin gabatar da wankewa a zakar da farko an gane ko saboda dama dalilin da ya sa saboda idan mutum ya wanke bayan gari da farko in ya ce zai wanke azzakarin shi to warin bayan garin wannan zai iya taba azzakarin to amma in ya zamanto ya wanke shi da farko yanzu in ya kare ya gama istinja'i ya yi istijimari ya yi istinja'i sai kuma sai ya goge hannun shi kamar yadda zai yi bayani an gane ko sun ma ya hukkaha bil ardi wa ya gasilaha sun ma ya hukkaha bil ard wato sannan kuma sai ya goge ya goga wannan hannun nashi na hagum ya goga shi da ƙasa idan ya goga shi da ƙasa saboda warin ya tafi da kyau sannan kuma wa ya gasilaha sai ya wanke ta da ruwa da sabuli ko da ruwa wato da garin a garin a wannan abar a garin magarya da makamantansu an gane ko ko ya wanke ta da ruwan kadai na'am summa yastanji na'am ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا summa yastanjiya bil ma'i wato sannan kuma sai ya yi istinja'in sai ya kama ruwan sai ya yi tsarkin bilma'i da ruwa yanzu bayan ya gama amfani da hoge ko da waɗansu hakikiwan shi ko da waɗansu karan shi to sai ya yi tsarkin da ruwa wayuwa sila sabbahu sai ya dinga sadar da zuba wannan ruwa ɗin akan kafal addubarar tashi wato ya dinga zuba shi a jere ba tare da ya yi jinkiri ba wa yastarkhiya ƙalilan amma a lokacin da yake wankewa kafal addubarar shi wato zai dinga saka kafal addubarar tashi kaɗan-kaɗan ya saka ta kal ya matse ta ya saka ta ya walala kale ya zamanto kamar ya takure a guri ɗaya wayuji da arka zalika biyadihi sannan kuma ya dinga kyautata goga wato wannan gurin ya kyautata goga wannan kafar ta addubura biyadihi da hannunsa hatta ya tanazzafa har dai ya zamanto ya tsaftata ɗari bisa ɗari ya zamanto ya tsarkake wannan gurin shine hatta yunazzifal mahalla kenan har dai ya tsaftace gurin ya zamanto gurin ya samu nagarta ya samu kyawu ɗari bisa ɗari wato wannan shine abin da ya kamata a ce mutum ya yi a lokacin da bayan ya gama biyan bukatarsa ta bayan gari da ta bawali to in zai yi tsarki ya zamanto ya saka jikin shi baki daya ya saka jikin shi baki daya yanda idan ya wanke ya san in ya je shi ba wani abin da zai biyo baya amma kar mutum ya gama bawali ya gama bayan gari in ya tsarki ya fito kuma ya dinga shayin kale tsugun na hallo wani bawulin ya fito ko wani bayan garin ya fito na'am وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين malam ya ce ghaslu ma batsana min al-makhrajain wato wankewa abin da ya buya daga mafitatan nan guda biyu bayan mutum ya wanke abin da yake na zahiri abin da yake na fili karara to wankewa abin da ya buya irin mutum ya dinga sawa yatsar shi a cikin kafal addubarai shi ya dinga ji ya wanke shi ras laisa alaihi wannan baya daga cikin abubuwan da suke wajibi a kan shi hakanan baya daga cikin abubuwan da suke mustahabbi asalan ma wannan yana daga cikin wato kallafa wa kai abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai dora mata ba wannan yana daga cikin huce gona da iri wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hane mu da manzon shi sallallahu alaihi wasallama suka hane mu game da yin shi an gane ko a mace irin wannan aiki ne na mata waɗanda suke lalatattun mata kamar yadda wani daga cikin malamai yake faɗa a cikin littafinsa a irin abin da ya shafi zurfafawa bayan mutum ya gama wato tsarki ya ce to dole kafal a zakarin nan duk inda ya tsashi kafal addubaran nan duk inda ya tsashi za ta iya shiga to dole sai ya saka ya tsashi ya ji babu wannan datti-datti na bayan gari a jikin saboda wannan yana kama da ɗan luwaɗi an gane ko yana shige da ɗan luwaɗi to mata waɗanda suke lalatattu su ne wanda idan suka je yin tsarki in suka gama tsarkinsu bayan sun wanke farjinsu sai su ce he sun sa yatsarsu a tsakankanin wannan wannan shafaratayil farshi to wanda wannan kuma shi ma yana daga cikin abubuwan da wato addini na musulunci bai so an gane ko shishigi a addini na musulunci addini baya son shishigi ka tsaya a inda addini ya dakatar da kai ya ce ka ci birki amma in ka ce za ka huce gona da iri to shi kuma zai yi baram-baram da kai zai nuna maka ba addinin kake ba an gane ko na'am فلا يستنجى من ريهم ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزاءه malam yace wala yustanja min rihin wato ba a zuwa a kama ruwa a yi tsarki min rihin saboda mutum ya yi tusa idan mutum ya yi tusa tusa ba ta daga cikin abubuwan da ake zuwa a kama mata ruwa baya daga cikin abubuwan da ake tsarki saboda su akwai hadisi wanda aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce manistan jami'ar rihin falaisa minna wato dukkan wanda ya je ya kama ruwa ya yi tsarki saboda wato tusa da ya yi to wannan baya, baya daga cikin waɗanda suke kan shiryarmu saboda yana kallafa wa kanshi abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai dora mai ba a dukkan wanda yake dora wa kanshi abin da shari'a ta musulunci ba ta dora mushi ba to yana yi wa kanshi ne wahala an gane ko irin kawai yana ta dako ne gashi abin da shari'a ta ce ka yi amma kuma ka ce ba za ka yi ba sai dai abin da kai kasa kanka to shi kuma abin da mutum ya sawa kai aka ce wato sawa kai ya yi bauta ciwo ko mene a to dukkan wanda zai yi istinja'i min rihin daga tusa da yayi wato baya da dalili a cikin addini na musulunci kenan a wannan hadisin a bin san ingancin shi ba kuma ala kulli halin a yanzu ba zan iya hararowa wato cikin wani littafi ne ma na sunna wani hadis ne ke ciki amma ba na tunani yana cikin alkutubu a sitta ko ma a tisa baya cikin bukhari wannan hadisin baya cikin muslim haka a abu dawud haka nan tirmidhi haka nan nasa'i haka ibnu maja haka muwaddata al-imamu malik wannan ina ga shine abin da zan iya halararwa amma na manta cikin sauran kutub din na'am wa man istajmara bi thalathati ahjarin wato dukkan wanda yace zai yi amfani da hoge zai yi amfani da hoge bi thalathati ahjarin zai yi istijmari da tsakwaikwai guda uku ya ruju akhiruhunna naqiyan wanda na ƙarshensu daga cikin waɗannan tsakwaikwayin guda uku na ƙarshensu ya fito naqiyan halin kasancewar shi yana tacacce yana tsaftatacce yana garau bushashe ba komai a jikinsa a jiza'ahu ya isar mishi a wato dukkan wanda zai yi amfani da tsakwaikwai ko hoge hoge shine busasshen yumbu an gane ko zai yi amfani da shi wajen kyatsewa bayan gari ko wajen gogewa bawali to idan zai tafi bayan gari to dole ne ya zamanto ya samu tsakoyin shi guda uku masu kyau ko hogen shi guda uku masu kyau ko irin kartajiya guda uku masu kyau ko irin karen shi masu kyau a ko irin wato takarda wanda ba ta da kima wanda in ka ɗauka in ka karanta za ka ce kai wannan shirme ne a ciki an gane ba wanda zai amfana da shi irin ba duka wanda zai bata mutane yanayi ne bata mutane wato lokaci to wannan ka tafi kai amfani da shi amma yin amfani da tsarkin hoge da abu wanda yake mai kima wannan addini na musulunci bai yadda da shi ba irin ka yi tsarki na hoge da wani abinci a ganka da biredi ina za ka kace bayan gari ce a can kuma ana bayan gari ana ce ka ce a me zai da biredi wannan ya bushe ka ce kawai saboda in nayi bawali in goge da shi wannan bai dace ba saboda akwai talakawa mabukata in kai ba za ka ci ba akwai wanda hal yanzu suna bukatar wannan ki abin da ya shafi ka da wata jika goma ka ce mu yanzu yanzu ko bayan gari ne da jika goma nake wannan ci mene ka ce ya ce wallahi a yi na gane ka bashi kanshi ka ce tun mutane suna nan suna ta bukatar jika suna neman jika jika kar ka zance da jika goma kake kyaɗaya bayan gari an gane ko to dukkan wanda a zai yi istijimari da tsakwaikwai guda uku ya ruju akhiruhunna naqiyan amma na ƙarshe daga cikinsu wato daga cikin waɗannan tsakwaikwayin guda uku na ƙarshensu ya fito naqiyan tsaftatacce ma'ana ba wani abu wanda yake tattare da shi na lema-lema da ya fito kawai ba komai a jikin shi to a jaza'ahu ya isar mishi idan yi hakan din ya isar mishi na'am walma'u abharu wa atyabu wa habbu ila ulama'i malam yace amma walma'u wato yin amfani da ruwa a wajen kama ruwa idan mutum ya tafi zai yi tsarki yayi amfani da ruwa abharu wato shine mafi kaiwa kokuwa cikin tsaftacewa bugiran bawuli da kuma tsaftacewa bugiran bayan gari wa atyabu sannan kuma shine mafi daɗi ga rai shine zai fi sanya maka nutsuwa ɗari bisa ɗari kan cewa wannan tsarki da kai to ka biya bukata wannan tsarkin da kai kana da tabbas ba wani sauran najasa a tattare da kai an gane ko wa a habbu ilal ulama'i sannan kuma yin amfani da ruwa shine ya fi soyuwa a wajen malamai sama da yin amfani da hoge kadai an gane ko abin maratib guda uku ne almartabatul ula shine aljam'u bainal ahjar wal ma'i wato mutum ya yi amfani da tsakwaikwai bayan ya gama kuma sai ya amfani da ruwa wannan ya fi kowanne in zai samu ya fi kowanne in mutum zai je shi bayan gari ga butar shi a cike da ruwa ga kuma karen shi a hannu bayan ya gama ya kyatse ya tsabtace gurin da wato abin da ya shafi kara kuma allo sai ya wanke shi da ruwa idan ya haka ya yi a ce ya je shi da ruwan kaɗai ya wanke ko kuma ya je da karan kaɗai to mataki na biyu idan duka biyun ba za su haɗu ba aka nemi zaɓinka sai dai ka yi amfani da ɗaya to ka tafi da ruwa ya fi sama da ka tafi da kara yanda ruwa zai sa ka ka huta daga shakka da kokonto ba yanda za a yi kara ya hudda ka daga cikin wannan shakka ɗin da kokonton nan to kuma martaba ta ƙarshe ita ce martabal in ruwa bai samu ba sai ka je ka yi amfani da tsalasatu a hajarin au aksar min zalika shari'ata an ya kuna al'akhir na ƙiyyan na'am
من لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء ما لا يجيت ومن لم يخرج منه بول wa habbu ilal ulama'i ko sannan kuma shine mafi soyuwa zuwa ga malamai jumhurin malamai sun fi yin amfani da su yi itilaƙin istinja'i kawai mutum ya tafi ya amfani da ruwa sama da su maka abin da ya shafi istijimari saboda matsalar salma ce wa minista jimara falyucir wato dukkan wanda zai yi amfani da hoge wajen yin tsarki wajen kawar da datti daga jikinsa to ya zamanto adadin wato wannan ahjar ɗin su zamanto mara ne to malamai su suna ganin cewa jumhur kenan ba dukkaninsu ba akwai waɗanda suke ganin a yin amfani da hoge ya fi sama da yin amfani da ruwa amma wannan 'yan kaɗan ne idan ka haɗa su da wanda suka tafi akan yin amfani da ruwan ya fi sama da yin amfani da hogen kaɗai akwai su wanda suka tafi akan hakanan ɗin an gane ko wanda suna ganin tsarki yin amfani da ruwa wajen tsarki wannan tsarkin mata ne kawai inda ya namiji kake to ka yi amfani da hoji ka ji su daga ce ai akwai ina ana so a sha bambam tsakanin namiji da mace in aka ga zaka shiga ban daki da sani mala alwala ce zaka yi a ciki ka ce a kama ruwa zai mutu hal yanzu a tsarkin mata kake a ganka ka shiga babban sahani irin na yara ai kaga wani babu bambanci tsakanin malam da almajirai an gane ko malam ya ce wa mallam ya minhu baulun wala ga'idun a wato dukkan wanda bawali bai fito mushi ba shi dai bai yi bawali ba wala ga'idun hakanan kuma bai yi bayan gari ba sannan kuma bai yi tusa ba wata wabba'a li hadatsin wato sai ya yi amfani da damar shi ya yi nufin zai yi alwala li hadatsin saboda fitowar hadatsi irin kamar ya yi tusa. Au naumin ko kuma saboda ya tashi daga barci ne, saboda barci min al'asbabin latitan ƙudul wudu'a. Yana daga cikin abubuwan da sabubba ne wanda suke warware a alwala. Barci shi a karan kan shi alwala ba ta warware don mutum ya yi barci. To, amma saboda idan mutum ya yi barci bai san cikin wani yanayi yake ba. zai iya yiwuwa ya sa hannun shi cikin wandon shi ka kama azzakari taba azzakari yana warware a alwalla amma bai sani ba in ka tashe shi ka ce lokacin da na zo ne hannunka a cikin wandonka ba zai maka garrama ba in ya maka garrama ma ba shi da hujja saboda bai san inda yake a lokacin ba ko kuma zai iya yiwuwa a yana cikin barci ya yi ta tusa bai sani ba an gane ko ya yi ta tushe-tushe to kaga wannan tusa tana warware alwala amma ya sani lokacin da zai ta yi wani lokacin ma da ƙarfi zai yi in mai mace ne yadda ta gumtse bakin ta tana tsaye ta yi haƙuri don kuma a cikin taron mu kwana ne sai dai cewa ne kai tushe-tushen da kake to kaga an samu matsala to wannan duka yana daga cikin abubuwan da suke warware alwala to don haka duk wanda ya yi barci ya tashi tunda bai san yanayin da yake ciki ba alwallarsa ta warware shi ne al'ahawar kale ce to ai yanzu ne na kwanta ba wuce ba awa biyu a ce wani irin awa biyu ka ce hannuna duka da safa da wani abu a cikinsu to ka tabbata kuma a shi a farmiti din addubar taka ka rufe shi zalasa salama ya ce al'ainu bi ka usahi fa idza na mutu al'ainu istadala kawo ina ga wannan mun karanta hadisin nan cikin bulugul maram wanda waɗansu daga cikin malamai sun taɓa ingancinsa an gane ko to shi kenan auli ghairi zalika ko kuma ya yi nufin zai yi alwala li ghairi zalika saboda wani wannan abubuwan da aka ambata a baya mimma yujibul wudu'a daga cikin irin abubuwan da suke wajibta alwala irin abin da ya shafi mutum ya sa azzakarin shi ya sa hannun shi cikin azzakarin shi ya taba azzakarin shi yana zai ko mutum ya rungumi iyalinsa suna suna hira ya dan rungume ta ya ji daɗi wannan yana ga duka a malikiya yana warware a alwallah lamsu man tujadul lazzatu bi lamsiha adatan wannan yanqudul wudu'a in dai mutum yayi nufin jin daɗi kuma ya samu jin daɗin ko yayi nufin jin daɗi amma bai samu jin daɗin ba ko kuma bai yi nufin jin daɗin ba amma ya samu jin daɗin wannan huskokin guda uku duka alwala tana warwarewa a dalilinsu amma idan ya zamanto bai yi nufin jin daɗin ba kuma bai samu jin daɗin ba irin a cikin turtsutsu a cikin taro na jama'a kai baka san ba ma wanda kuka gama jiki da ita mace ce baka ma sani ba sai wani ya ce kai mutum na na kuma da ka ce wallahi ni ba ma sani ba kai ka kula da wannan ki ce ka ce ni ta kai na ma nake lokacin nan an gane ko wannan alulal ka bata warwariya to shi na nan malam zai yi bayani kuma yadda ake alwala ya ce to fala budda min ghasli yadaihi thalathan qabla dukhulihima fil ina'i wato fala budda min ghasli yadayhi ba makawa dole ne ya wanke hannayen shi guda uku so uku an gane ko ya wanke hannayen shi guda biyu so uku qabla dukhulihima fil ina'i kafin shigar hannayen nashi cikin akushi din kafin wato ƙabla idkhalihi ma fil ina'i kafin ya shigar da hannayen nashi a cikin kwanan da zai yi alwala wanda ruwan yake ciki ko bukuru an gane ko ko wani ɗan makayi makayi irin so da makamantansu to kafin ya turmutsa hannun shi cikin wannan ruwa ɗin to dole sai ya karkata wannan akushi ɗin ya wanke hannayen shi so uku wannan sunna ne an gane ko to kuma ghasluhu da ta'abbudi ne wato wankewar wannan saboda ibada ne la nadar hikimata fi saboda in yanzu ka gama cin abinci ka wanke hannayenka in za ka yi alwala za a ce ka wanke wannan hannayen naka sau uku in yanzu ka gama wanka ka huto kenan daga wanka ba wani abin da ka taba baranta na ma a ce wani datti ya taba hannunka za a ce sai ka wanke hannayenka sau uku in za ka yi alwala in ka zo daga gona ne za ka tafi masallaci ba ka da alwala in za ka yi sai ka wanke hannayenka sau uku kaga wannan wanke hannaye sau uku ba don wai datti ba ne ake yin su inda dan datti ne ake yin su wanda suke guda biyun nan na fari ba za su wanke ba ba za a ce su wanke ba ko in dan datti ne to da haka shine ake ce da shi litta'abbud kawai zaren ibada ga Allah subhanahu wata'ala kenan baka san hikimar ba bin san hikimar ba watakila wani zai iya lalumowa hikimar na'am wa min sunnati alwudu'i ghasl yadayni qabla dukhulihima fil ina'i wal madmaratu wal istinshaqu wal istinsaru wa masahu al-udhnayni sunnatun wa baqihi fariidatun shikenan to malam saboda ya ce wa masnunihi wa mafurudihi to shine kuma zai shiga cikin alwala ya ce wa min sunnatil wudu'i yana daga cikin sunnoni na alwala yana daga cikin sunna ta alwala ghaslul yadaini qabla dukhulihima fil ina'i wato wankewa hannaye guda biyu kafin shigar su a cikin makayin alwala kafin wato mai alwala ya shigar da wannan hannayen nashi guda biyu cikin akushin da zai yi alwala da shi to wannan sunna ne ya wanke wannan hannayen nashi guda biyu sannan kuma sunna ne ya wanke kowane ɗaya daga cikinsu sau uku wal madmada sannan kuma yana daga cikin sunnoni na alwala a wato kurkurewa baki idan aka ce almarmaratu kurkurewa baki shine mutum ya shigar da ruwa a cikin bakinsa idan ya shigar da shi a cikin bakinsa ya dan kukurkura shi kukur kukur kukur kukur kuma ya tofar da shi wannan shine kurkurar baki sai ta hada waɗannan dangin ayyukan guda uku sannan ake ce da ita kurkurar baki amma inda a ce mutum da ya zo shi da ya zubar da ruwa a cikin bakinsa yana zuba ruwan a cikin bakin shi sai ya dawo da shi bai kurkura ko mai ba wannan ba za a ce ya biya bukatar alwala ba wajen kurkurar baki saboda lam yukharkhir lam yukhadkhid wato bai kurkura bakin ba an gane ko ko kuma da ya zo shi da ya shigar da ruwan a bakin shi da ya kurkura shi ko ina shiga kawai sai ya haɗiye shi shi ma wannan bai aikata ba dole ne sai an samu idkhalul ma'i fil ma'i fil fami sannan kuma a samu a khadkhadatuhu sannan kuma a samu majjuhu sannan kurkurar baki ta tabbata an gane walistin shaq sannan kuma yana daga cikin sunnoni na alwalla wato shaƙa ruwa a hanci idan aka ce alistin shaƙo shine jazbul ma'i bin nafasi wato ilal amf au bi rihil amfi ila dakhilil khayshum wato shine mutum ya ja ruwa ya ja ruwa da da lumfashin shi ya shiga cikin kafar hancin shi ya tafi kan karan hancin an gane ko saboda a nan mazala ce shaidan yana kwana ne ana don wanda ya tashi da dare in zai yi alwala to ya shaƙa ruwa a hancin sai ce fa inna shaytana yabitu ala khashumi shaidan kawai karan hanci yake zuwa ya shiga ya kwanta ce shaidan kuma alwalin da muka shiga da kai ta tashi ya shiga gurin hancin naka inda zaka ji kamshin ma ya hana ka ji kamshin kana so ka ji daɗin karatun ƙur'ani amma ya hana ka shi ya maka halakakai ka ce ni in ba kashe shi ba ne ba na jin daɗi an gane ko to amma inda a ce mutum kawai zai zuwa bai zo da sunna ba an gane ko saboda dole ne ya ɗan ja shi wani za a gani in ya je shi wajen jan in ya ja da ƙari za ga idan share na jajaja saboda ya ɗan kwara kanshi an gane ko baligh filistin shaƙi illa an takuna sa'ima kamar yadda hadisin wato abu dawo da ya tabbatar an gane ko wa walistin tsar da kuma fiyataswa fiyataswa shi kuma shine ka dawo da shi da numfashi an gane ko shine tsarhul ma'i birihil amf an gane ko na'am wa masulu utunaini sunnatun malam ya ce shafar kunnaye guda biyu su ba sunna ne mutum ya shafi kunnayen shi guda biyu a cikin alwala sunna ne wa baɗihi faridatun wato sauran abin da ya shafi alwala in banda waɗannan wanda malam ya zano maka malam ya ce sauransu farilla ne an gane ko to amma a a ciki akwai abubuwan da malam bai zano su ba wanda kuma ba sa daga cikin farillai na alwala irin abin da ya shafi raddu masu ra'asi ko ana an zana shi ba a zano shi ba akwai abubuwan da suke mustahabbai ne wanda malam bai zano su a nan ba an gane ko to don haka da ya ce wa baƙihi faridatun saboda a can wato matashiyar magana ta ta yau ya ambaci sunnoni da farillai shi yasa kenan yanzu kawai zai gwaba maka ne kawai duk wani abin da ka san ba farilla ba ne in ka sa shi a cikin sunna wani ka ajiye shi a sunna a raƙamul awwal a sunna a raƙamul tsani to in kai a sunnatu a raƙamul awwal wannan ita ce sunnar da muke magana a kai a raƙamul tsani ka sa mustaɓai a ciki an gane ko sai kuma ka zo kan farillai na'am alhamdulillahi العلم عنده سبحانه وتعالى